لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وتمسكوا بدينه القويم الذي ارتضاه لكم واعلموا أن الطريق الوحيد للنجاة يوم الوقوف أمام ربكم هو اتباع هذا الدين والتمسك به والأخذ بشرعه وتصديق كلام ربكم والتسليم لحكمه واتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق خبره والتحكم إلى شرعه عباد الله إن هذا الدين دين ما من خير إلا دل عليه وما من شر إلا حذر منه وهو دين وافقت شرائعه الطباع وانسجمت مع مع الأقول السليمة ومقاصده تستهدف من الغايات أعلاها أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل يأمر من الأعمال بما يستطاع ولا يكلف ما لا يطاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون عباد الله إن يوم العيد يوم يصعد فيه القريب بالبعيد ويزور فيه المسلم الجار الحبيب هو يوم العيد الذي يباهي فيه الرب العبيد ويكرمهم بالمغفرة والأجر المزيد فعيد الأضحى يوم الحج الأكبر يغفر الله فيه للعبيد ويجازيهم بكل عمل حسنة والحسنة بعشر أمثالها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن هذا اليوم هو اليوم العاشر من, من الأيام المباركة التي نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام فافرحوا يا عباد الله واسعدوا ووفقوا على أبنائكم وصلوا أقاربكم ووفقوا على فقرائكم فإن من حق كل مسلم اليوم أن يفرح ويسعد بهذه الشعيرة العظيمة ويتنعم فيها بما أنعم الله عليه في غير سرف ولا مخيلة أيها المؤمنون عباد الله تذكروا ما أوجبه الله عليكم من الرعاية على أولادكم والمحافظة على تربيتهم تربية روحية وجسدية مادية ومعنوية احفظوا على أقائدهم وعلموهم مبادئ الإسلام وقوموا بتربيتهم على أخلاق الإسلام الكريمة ولا تغشوهم في هذا الحق فإنكم مسؤولون عنه يوم القيامة وادعوا الله أن يعينكم على هذا الواجب واجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة ثم قوموا له بواجب الرعاية التعليمية ولا تضيعوهم ولا تسلموهم للشوارع فكم من ضحية اغتصاب أو تعاطي المخدرات أو السطو على البيوت هو ضحية انعدام التربية والرعاية أولا قبل كل شيء عباد الله إن أولادكم أمانة الله في رقابكم والأمانة إنما سميت أمانة لأن المؤتمن عليه يعتبر آمنا وسالما في يد المؤتمن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يا الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku tare da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kuma mai riko da addininsa tsayayye ne ƙaƙƙe wanda yake kan hanya addinin nan wanda shi ne Allah ya yarda da shi ya amince da shi a matsayin addini ku sani kuma ya ku bayin Allah cewa hanya ɗaya ce ɗaya ce ita kaɗai babu wata hanya domin tsira gobe kiyama a gaban ubangiji yayin da za a tsaya a gabansa babu wata hanya sai bin wannan addini babu wata hanya da mutum zai bi sai dai ya bi wannan addini da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya riko da shi ya bi shari'arsa ya gaskata labarin da ubangiji ya bayar a cikin alkur'ani sannan kuma ya jawo ya miƙa wuya ya sallama zuwa ga hukuncin Allah sannan ya biyayya ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaskata labarinsa baya ƙarya tun kafin a aiko shi a matsayin manzo maƙiyansa sun tabbatar da cewa baya ƙarya in kuwa bai wa ɗan adam ƙarya ba yaya za a yi wa ubangijinsa ƙarya don haka duk zancensa gaskiya ne hukuncinsa kuma wajibi a miƙa wuya gare shi shari'arsa ita ce daidai ya ku bayin Allah lalle wannan addini addini ne wanda babu wani alheri sai face wannan addinin ya yi nuni zuwa gare shi babu wani tunani da ya fi addinin musulunci mahanga mai kyau wajen rayuwa mai kyau ga mabiya wannan addini in dai abu alheri ne wanda zai zama sababin a ji daɗi ran kiyama a shiga aljanna to musulunci ya zo da shi babu wani sharri sai face wannan addini ya tsoratar da shi ya tsoratar daga gare shi kuma kada a bi shi shari'o'in wannan addini sun dace da ɗabi'ar mutane ba shari'a ce wadda ta saba wa ɗabi'a ba shari'o'in wannan addini sun tafi daidai da hankula babu wani hankali na wani mutum da zai ce ya hangi abin da wannan shari'ar ba ta hange shi ba ko kuma hangensa ya fi hangen wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manufofin wannan shari'a manufofi ne manya-manya waɗanda suke mai da hankali akan tsare addini tsare mutunci tsare rayuwa tsare hankula tsare dukiyoyi duk abin da zai rikita al'umma ta wannan bangare to shari'a ba ta yadda da shi ba dukkan labaran da addinin nan ya zo da shi a ƙur'ani ko a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne dukkan hukuncin kuma adalci ne wannan addini yana yin umarni da ayyukan da ɗan adam zai iya babu inda aka umarci mutum ya yi abin da ba zai iya ba duk inda abu ya fi ƙarfin mutum kuma sai ka ji shari'a ta sauƙaƙe masa an yi masa rangwame saboda ne saboda addini ne wanda mahalicin ɗan adam shi ne ya ce a yi shi don haka ya san abin da yake shine sauƙi ya san abin da yake shine tsanani ba zai umarni da tsanani ba yana umarni ne da sauƙi sannan kuma ya ku bayan Allah wannan rana rana ce ta idi ranar idi kuma rana ce ta farin ciki makusanci zai yi murna zai farin ciki da manisanci manisanci ma zai murna ya farin ciki da makusanci a wannan rana musulmi zai kai ziyara ga wanda yake so da makocinsa da abokan arziki wannan yini na idi yini ne wanda a cikinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake alfahari da bayinsa hatta akan mala'iku a wannan rana allah yana gafarta wa bayinsa yana kuma ba su sakamako da lada wanda yake mai ƙari wato mai yawa idin babbar sallah idi ne na yawmul hajjil akbar kamar yadda Allah maɗaukaki ya kira shi a cikin alƙur'ani a cikinsa Allah ke gafarta wa bayinsa kuma yana saka musu ga dukkan abin da suka aikata za a rubuta musu lada kowanne lada kuma ana ninka shi sau goma ana kuma ninka shi ninkin ba ninki ya ku bayan Allah wannan yini shine yini na goma a cikin waɗannan kwanaki guda goma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa aiki na gari a cikin su Allah ya fi son sa sama da kowanne abu kuma a wannan yini wajibi ne kowa ya farin ciki haƙƙi ne na ranar idi rana ce ta murna ta farin ciki ba ta baƙin ciki ba ce duk matsayinka duk kudinka kai murna duk rashin matsayinka duk talaucinka kai murna dalilin idi shine kowa ya murna ya farin ciki kuma a yalwata wa iyali kada a kuntata a buɗaɗa ya zama cewa a gidanka ka ji daɗi ‘ya'yanka su ji daɗi su kwantar da hankali su ji cewa yau rana ce ta ni'ima ana son a kwantar da hankali a ji daɗi a sadar da zumunci a taimaka wa fakirai a duba halin da suke ciki a yalwata musu yana cikin haƙƙin kowanne musulmi ya yi farin ciki sawa'un babba ne shi ko ƙarami musamman a wannan yini da alama ce daga cikin alamomin addinin musulunci kuma mutum ya ni'imtu ya gode wa Allah akan ni'imar da Allah ya masa ba tare da almubazzaranci ba ba kuma tare da girman kai ba ya ku bayan Allah ku tuna abin da Allah maɗaukaki ya wajabta a kanku na kulawa da ‘ya'yanku da kuka haife su. Allah maɗaukaki ba kawai ya ce ku haihu ku bar ‘ya'yan a tarwatsa ba ne, amma ya ce ku haihu ya kuma sanya ni'ima ce ya ba ku ‘ya'ya wani a baki mata ziryan wani maza ziryan wani kuma a cakuɗa masa maza da mata duka ni'ima ce daga alwahabu wajibi a gode masa to daga cikin gode da za ka yi na ‘ya'ya da Allah ya baka shine ka kiyaye wajen kula da su kula da tarbiyyarsu tarbiyya ta ruhi ruhinsu imaninsu aƙidarsu iliminsu a gyara musu shi a ɗora su a kan hanya sannan kuma a gyara musu jikinsu a kula da jikinsu kamar yadda ake kulawa da ruhinsu kada a fifita wani ɓangare akan wani ɓangare ba aikinka ciyarwa da shayarwa da tufatarwa ga 'ya'ya da damuwa akan me za su zama a duniya ba a'a babban wajibinka shine me ɗanka zai zama ran kiyama in ka shiga aljanna ka ganshi a kusa da shi a kusa da kai idan ko baka ganta a kusa da kai ba to an yi hasara wajibinka ne ka ɗora shi akan hanya madaidaiciya a kiyaye a ƙidun yara a ɗora su akan tafarki madaidaici a koya musu musulunci tun suna ƙanana su san aƙidar addini su san la ilaha illallah su san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san girman alqur'ani a tarbiyyantar da su akan ɗabi'u na musulunci na gaskiya riƙon amana adalci san juna girmama na gaba duk wannan yana cikin abin da Allah yake ba da ‘ya'ya domin sa ya ku iyayen ‘ya'ya kada ku yi algushi a cikin wannan haƙƙi da Allah ya ɗora muku domin kuwa wani nauyi ne da Allah ya ɗora muku kuma zai tambaye ku a kansa ranar kiyama ku yi addu'a a roƙi Ubangiji ya taimaka muku akan wannan ba aiki ne da zaka ce da iya iliminka da iya basirarka kai kadai ka isa ka yi shi ba a'a sai ka hada da addu'a ka nemi Allah ya taimake ka annabawan Allah sun roƙi Allah wa junubni wa bani an na'budal asnam annabi ibrahim addu'ar da yake nan ya allah ka nesanta ni da ni da ƴaƴana a ce mun bauta wa gumaka zai iya sa hannu ya hana su bautar gunki zai iya sa hannu ya musu fada ya nesanta su daga duk abin da ba daidai ba amma ya roki ubangiji ya taimake shi saboda kada ya rukuni zuwa ga ƙarfinsa da dabararsa ya tabbatar da la haula lahu wala quwwa sannan a wata ayar Allah ya bamu labari annabi Ibrahim yana roƙon Allah rabbi ji'alni muqima sala ya Allah ka sanya ni in zama cikin masu tsaye da sallah wa min dhurriyyati bai bari da kansa ba sai ce da kuma zurriyata Allah ka dora su akan hanya su zama masallata a cikin wane ne in ya sa goshinsa a ƙasa yake roƙon Allah ya Allah ka shiryar mun da ƴaƴana Allah ka kintsa su Allah ka sa su shiga aljanna Allah karka azabtar da su da wuta mun ku damuwa da Allah ka sa su samu aiki Allah ka sa ka fidda su daga talauci ya jama'a wannan shine aikin annabawa kula da wannan bangare na tarbiyya yana cewa har yanzu rabbana ij'alna muslimaini laka Allah ka sanya mu zama musulmi a gare ka masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina haka nan a cikin zurriyar mu don haka mu mai da hankali kan wannan sannan ya ku bayan Allah ku tsaya da wannan wajibi na kulawa da tarbiyya da ilmantarwa Allah ya baka dani ba dan kawai ka ci da shi ba a ka ilmantar da shi kar ka tozartar da shi ka yi watsi da shi a ce titi ne zai ba shi tarbiyya titi baya ba da tarbiyya sai irin wadda ake gani a titi wajibi a baiwa ɗa tarbiyya a ilmantar da shi sannan kuma a ɗora shi a kan tafarki madadishi da yawa daga cikin waɗanda muke ji muke gani muke samun labarin abin da ya same su an musu faɗe garin talla an musu faɗe garin wani ina ne an ja su kango an yi faɗe an samu yara suna shan kwaya suna lankwama suna hambuda suna shaye-shayen abin da zai gusar musu da hankali sannan an samu kuma wasu suna haurawa gidajen mutane suna sata da yawa daga cikin masu wannan su ma bahiya ne in an ce bahiya ana nufin victim su kansu rasa tarbiyya ne daga iyaye rashin tarbiyya ne yasa suka fada wannan hali da an kula da su in kowanne uba in kowace uwa ta tsaya tsayin daka akan ina ɗanta ya shiga ya je makaranta da shi da waye yaushe ake tasowa ya dawo ko bai dawo ba ina ya shiga ina ta shiga babu yadda za a samu irin wannan abin da ake ambata na adadin fyaɗe na ƙananan yara shekara biyu shekara uku hudu biyar zuwa shekara tara a ce a yi wa yaro ko yarinya fyaɗe wanda wannan yana nuna maka ƙarshen bata'a wani ce bata'a shine fita daga ɗabi'a fita daga hankali na ɗan adam yadda za a ce mutum mai girma ya kama yaro ƙanƙani yi masa irin wannan mummunan ta'addanci da zai lalata masa rayuwa adadin waɗannan abubuwa kullum ƙaruwa suke yi kullum wajibin malamai a ilmantar a yi kira a yi wa'azi wajibin kuma hukuma a sa doka a tsare a zuba ido a tabbatar da cewa ga abin da ya kamata a yi wajibin iyaye kuma su yi tarbiyya su daina su koya ma 'ya'yansu ku daina bari wani yana matsanku yana matsanku yana ɗora ku a cinya da sunan za a yi wasa matata wane ne ana wasa sai mutum babba ya ɗora yarinya a cinya ya shekara biyu uku hudu duk wannan tun suna ƙanana a daina shi ku sabar musu da cewa irin wannan abun ba daidai ba ne kuma duk wanda ya ja su zuwa wani wuri su samu bakin da za su yi magana za a samu hanyar da za a fita daga wannan a kula da me waɗanne abokai yara suke yawo da su a makarantunsu kada a shiga shaye-shaye da kuma koyon sace-sace ya'yan uwa musulmi ya'ya amana ce ita amana an kira ta amana ne a shar'ance saboda duk abin da aka ce an ba da shi amana to ana sa ran yana cikin aminci yana cikin natsuwa yana cikin kwanciyar hankali babu wani abu mummuna da zai same shi don haka ɗanka amana sai gare ka Allah maɗaukaki ne ya baka dan ka kula da shi ba dan ka haife ki ka turo wa titi sai inda titi ya sanya maka ke ba ya ku bayan Allah lalle layya tana cikin ibadar da ya kamata a da hankali a kanta an yi wa'azozi da faɗakarwa da yawa a waɗannan kwanaki a kansu ba sai na tsawaita ba a wata a taimakawa waɗanda ba su da shi a wannan yanayi wanda duk bai yanka ba to a taimaka a baki sunna ce addini ne sunna ce da annabi ibrahim ya fara aikatawa kuma annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallama ya koyi da shi babban abin da yake cikin layya na ma'ana shine mi kauya zuwa ga Allah sallamawa zuwa ga Allah sakin dukiyarka domin Allah sakin abin da ka saba da shi domin Allah wannan ita ce babbar ma'ana sannan kuma ku ci daga cikin wannan layya ku ba da sadaka kuma ku ba da kyauta ga makotanku da ma'abota zumunci ya ku bayan Allah ku kiyaye musuluncinku ku yi alfahari da shi kar ya zama a zuciyarku kuna jin kunya a ce muku musulmi ku riƙe karantarwar addininku duk inda kuka shiga ko addininku musulunci ne kar ku saƙule daga wannan addini za ku yi nadama a duniya da lahira kar ku ce za ku bi wasu ra'ayoyi da suka sabawa ra'ayin addinin musulunci waɗanda suka karkace suka keta ma tsarin addinin musulunci kar ku bi son zuciyar wasu mutane waɗanda قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل Allah subhanahu wata'ala ya tsoratar da mu kada mu bi ra'ayin duk wanda ya karkace duk wanda ya bi hanyar da ba ta Allah ba to lalle kada ka bi ra'ayinsa ya ku mata ku kiyaye ‘ya'yanku mata ku kula da su ku yi musu tarbiyya ku yi alfahari da addinin ku ji tsoron Allah a ‘ya'ya mata da Allah ya baku Allah Allah fi akhlaqihin ku kiyaye ɗabi'unsu ku koya musu tarbiyya halaye na kwarai ku koya musu ilimin addini a sa musu girmama Allah a zuciyarsu da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a koya musu ɗabi'u na kwarai ya ku samari rayuwa gajeriya ce mutuwa ba wanda ta bari ba tsofi kawai take kamawa ba kar kai tsammanin kana da lokaci da za a barka ka shekara ɗari cewa kana da lokacin tuba ka tuba tun yanzu ka bar abin da Allah baya so ka nemi yardar Allah lalle cin nasara dukkan cin nasara tana cikin wannan addini don haka kai kokari ka kiyaye abin da Allah madaukaki ya dora a kanka Allah muke roƙo ya tsare mu اللهم أعز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم أحينا مسلمين اللهم أحينا على الإسلام والسنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا في يومنا هذا أجمعين وتقبل منا صالح أعمالنا وقنا في هذا وقنا وقنا وق بلادنا من ال... وارزق بلادنا الامن والاستقرار اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله نعم Thank you.